بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آه شكبا daga inda muka tsaya cikin littafin Allah mai girma alkur'ani a cikin karatunmu yau kashi na biyu na watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shekara ta 2024 miladiyar annabi isa alaihi salam kuma wannan shine karo na biyu karatunmu na wannan wata a wannan shekara mai albarka da fatan allah shi mana muwafaka ila ma yuhibbu wa yarda bi karamihi wa manne muna nan cikin suratu hudin za mu tashi wa insha Allah kan kissar annabi salih alaihi salam kamar yadda jiya muka yi kissar annabi hud din wanda surar ta samu suna na wannan kissa din to malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإلى ثمود أخاهم صالحا
نعم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب
Allahu akbar to Allah subhanahu wata'ala bayan ya gaya mana kisar annabi Nuhu alaihi salam ya kawo mana ta annabi Hud alaihi salam ya biyo baya kuma da kisar annabi Salih alaihi salam a cikin wannan sura wadda Allah subhanahu wata'ala can karshe yake tattarawa ya ce yana gaya ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan kisoshi ne dan ya kwantar mashi da hankali ya ƙara samun nutsuwa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ila samuda akahum salihan ay wa ila samuda arsalna ilaihim akahum salihan zuwa ga samudawa mun aika musu da dan uwansu annabi salih alaihi salam samudawa sune adawa na biyu kenan adawa mutanen annabi hudu sune masu kirari da karhin nan duk duniya har yanzu Allah bai mutane masu girman jikinsu ba masu karfi irin nasu to samudawa suke biye da su to su ma Allah ya subhanahu wata'ala ya aika musu da dan uwansa annabi salih alaihi salam shi ma annabi salih alaihi salam bai kasa a gwiwa ba yadda duk manzanni ke gaya ma mutanensu shi ma haka ya faɗi masu yace ya kaumi ya ku mutane na ibudullah ku bauta ma Allah shi kadai ku watsar da duwan sarkace da kuke bauta mawa aikin banza ne ku bauta ma Allah shi kadai malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani abun bautawa in ba Allah ba wanda duk ya bauta ma wani abu ba Allah ba ya yi aikin banza ya gabatar da kai shi wajen azaba Allah ya kiyaye mu karja malakum min ilahin ghairuhu هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها kutuna fa Allah subhanahu wataala wanda nake cewa ku kadaita shi din nan ku baita mashi ku an sha ku min al shine wanda ya fari halittar ku daga ƙasa ma'ana shi ya halicce ku asalin halittar ku kuma daga annabi adam annabi adam daga ƙasa aka halicce shi kutuna fa akwai wani wanda zai wani abun bautar da a duniya za a ce ku bauta ma wancan shi ya halice ku akwai ai babu fi Allah lahul khalqu wal amr halitta da duk gudanar da al'amari hannun Allah suke in aka ce Allah shi ya halicce ka to an gama komai wani abubuwa Allah yana baka ta wasu wani abu ta amma halitta har yau Allah bai sanya halitta a hannun wani ba duk damar da Allah ke bada har yanzu bai sa damar halitta a hannun wani ba ba mai iya samar da ko kwaye gero ya ce shi ya halitta ta a duk wani technology da za a yi duk wani kimiyya da za a yi duk wata fasaha da za a yi sai ya je a ɗau kayan Allah a hada da kayan da Allah ya halitta a hada a fitar da wani abu da Allah yake son ya hidda kuma amma dai ba a ce me ma'ana halitta ba abu a samar da shi shine halitta ai ba mai irin wannan sai Allah to huwa an sha kuma da shi Allah shine wanda ya farar da ku daga ƙasa kuma ƙasar nan dai da ake takawa ita ce daga gare ta dai Allah ya samar da ku saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum li adam wa adam min turabi kenan yanzu in mutum zai zai alfahari ya nuna ya fi wani asali ko ya fi wani kafaita ko shi daban ne to ya kirari da me zai kirari sai in an tafi an tafi mai karshen ka kai dai da ƙasa ne aka yi annabi adam ka duk dai matsalar ka baka wuce ka ce kai jikan annabi adamu bane ko to annabi adamu da ƙasa Allah ya yi shi to kuma waye ba jikan annabi adamu saboda haka wani kirari da asali da wani abu duk shirme ne wannan baka bi kowa komai ba in kana so ka fi kowa komai ji tsoron Allah inna akramakum inda Allah atqakum in ba tsoron Allah ka yi mutane ba ko mai ka yi su aikin banza ne da wani asali da mulki da kuɗi da kyau da waye da aikin banza ne ka dai yi mutane tsoron Allah shike nan nan ne za ka yi fincin kau to Allah ya samu Allah ya kara mana jin tsoron shi ya kara mana imani to Allah annabi salihu alaihi salam ya ce huwa allazi ansha'akum min al-ard shine wa Allah shine wanda ya fari halitta ku daga ƙasa kuma wasta amarakum fiha ya sanya ku masu raya ƙasa ya sanya ku a cikin ƙasa din masu raya ta domin irin raya wadda samudawa suka yi ma ƙasa to tana da ban mamakin da har yanzu a duniya tana daga cikin abun mamaki duk ci gaban da aka yi in aka nuno nasu yadda suka raya ƙasa zai zama abun ban sha'awa abun ban mamaki kuma an san an yi abun da aka yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce واذكروا إذ جعلكم خلفاء سورة الأعراب واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد آدم وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنهتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تأثوا في الأرض مفسدين yana cewa ku gode mani ku tuna ni'imomin da Allah ya muku mana ku samudawa izza alakum khulafa min ba'di adin ya sanya ku halifofi bayan wucewan adawa kuka zama ku ne masu mayewa kuma wa bawa akum bil ardi ya ajiye ba ku damar zama a bayan kasa tattakhizuna min zuhuliha qusuran kuna rukon katafaren gidaje a gurin da yake da kwari inda ba kan dutse ba kuma wa tarhituna jibala buyutan kuna sassaka duwatsu kuma da su dakuna gidaje wato saboda har yanzu gidajen na nan fa ana nuna su ko a hotuna da gurare ko dutse ne kamar yanzu dutsen nan na dutsen huntuwa din nan sai a zo a rarake shi ciki ba ta da dutsen za a ba a ciki za a huda a sassaƙe a sassaƙe ciki a yi katon suturum a yi ɗakuna a yi duk abin da ake nema kamar yadda ake gini a ƙasa a yi toilet a yi komai a shirya gini wanda ake so amma duk dutsen za a sassaƙe kamar yadda tsutsa za ta shiga goro ta mai rami to haka samu da za su sassaƙe dutse sai dai a yi ƙoha nan kawai kaga ƙoha a cikin dutse da ƙyaure labiyayye gidan na cikin dutsen har yanzu a wannan al'umma wake yin wannan an fara irin wannan yanzu sai dai a kaman a makka inda suke wannan abin gaɗin hanyar wucewa a yi ta cikin dutse kamar in masallacin masallacin nan dutse ne sai hanya ta bullo ta nan ta raka cikin dutse ta wuce ko na suna ce mai nafa suna nan da yawa a garin makka amma dai har yanzu ba a fara a yi gidaje cikin duwatsun yadda samudawa ke yi ba to na samudawan kuma yana nan in an je inda suke ana ɗauko hotunan su ana nuna ma duniya ana gani to ai kaga har yanzu abin mamaki ne irin wannan aikin to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wasta'amarakum fiha Allah ya sanya ku masu raya ƙasa ku gine-gine irin yadda kuke so inda ba dutse ku yi ginin da kuke so inda ma dutse yake ku kwakula dutsen ku yi abin da kuke so a gurin wani irin nema ce Allah bai ba ku ba ka gani wa samar ku fastaghfiruhu saboda haka ku nemi gafara Allah ku ta istighfari ku nemi gafara Allah summa tubu ilaihi kuma ku tuba zuwa ga Allah inna rabbi qaribun mujibun lalle ubangiji na shi makusanci ne ga bayin shi kuma mai amsa kira ne mai amsa addu'a ne saboda haka ku nemi gafara shi ku tuba gare shi yana kusa da ku zai ji ku kuma zai karbe ku jiya na yi bayanin cewa in an ce a tuba a istighfari a tuba yana matsayi matsayi ne ko in kafiri mai bautar gunki mai shirka aka ce ka tuba ka nemi gafara Allah ana nihin ka bar shirka ka bar bauta ma wani Allah ka zo ka kaɗe ta Allah ka bauta mai ka bi umarnin shi shine tuban nasu in kuma a kai musulmi ne mai kaɗai ta Allah mai bauta mai aka ce ka tuba kai istighfari to ana nihin kana ayyukan sabo ka bari ka zama mai kiyaye dokokin Allah to akwai kuma wanda su ba sa saban kamar annabawa da wasu zababbun bayan Allah su kuma su ma suna istighfari suna tuba to su kuma ha su kuma ƙarin daraja da nuna bauta su bayi ne wajen Allah kuma suna neman rahama da gafara Allah kuma suna neman ƙarin daraja a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka kaga cewa a nemi a istighfari kowa da irin matsayin shi kada ka rudu cewa wani ya ce ma kai rika istighfari ka rika tuba ka ce to laihin me nayi akwai masu wannan wautar eh to kai laihi ma in dai ba kai annabi bane ai kullun cikin laihi muke da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba na gangan da na kuskure kullum ba cikin su muke ba ai kullum wajibin mu ne mu ce istighfari muna tuba yawa shine matsayin musulmi ko mumini wanda yake yana sabawa yana yin kuskure istighfari mu tuba to su ko kafirai masu shirka an ce su tuba to su kade ta Allah ne su bauta mai su tuba da shirka da hada Allah da wani da bauta ma wasu abubuwan da suke na banza to istighfarin nan yana da da tuba shine babban gishiki ga wanda yake ba musulmi ba a matsayin shi shine babban gishiki ga wanda yake musulmi duk da biyola yana laifi a matsayin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai shi shi ma yana yin istighfari ya ce ya kuma kira mu ayyuhan nasu tubu ila rabbikum wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ya ku mutane ku tuba ga Allah ku rika neman gafara ni kaina ina tuba ga Allah ina istighfari kullum akalla sau 100 wata ruwa ya ce 70 wata ruwa ya ce fiye da 70 kaga 100 da yake nan saboda haka duk wanda ya dora ka a wata hanya ya ce ka rika ne istighfari ka rika tuba ga Allah wallahi bai cuce ka ba ya sa ka hanya mai kyau kuma ya taimake ka kuma an ka bi ka dace Allah ka samu dace wasu amara kun biya fa sakbiru kuma tubu ilai ina rabi qarib lalle ubangiji makusanci ne wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribun saboda ka ta abinda zaka yi tsakaninka da Allah bai bukata kai kwarmato Allah na kusa da kai yana jin kuma mujibu Allah mai amsa addu'a ne mai amsa kira ne wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sun dawo daga cikin tafiyoyin shi ko na yaƙi ne da sahabbai sahabbai suna ambaton Allah can baya Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai suna yi da ƙarfi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar annabi ga suna ta wahal da kansu annabi ce ayyuhan nasu irba'u bi anfusikum ko ala anfusikum ya ku mutane ku sauƙaƙa mu kanku mana fa innakum la tad'una asamma wala gha'iban wanda kuke kiran ba kurma bane kuma ba wani nesa yake tambaya nan ba inna ma tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum kuna kiran wanda yake mai ji makusanci kuma yana tare da ku to menene na kwarmatawa da kaga wannan hadisi yana ba mu abubuwa wato yanzu a shi sahabban manzo Allah in suna tafiya suna ambatan Allah suna zikiri amma kuma annabi ya nuna a rika yi da natsuwa a hankali kasa kasa cikin natsuwa cikin kwanciya hankali saboda Allah na ji kuma kusa yake kuma yana sanar da abin da ake to kuma Allah mujibun mai amsawa ne da ka kira shi ka tuba gare shi ka zai tu amsa ya yafe maka dan yana amsawa har ma in za ka roƙi Allah ka riƙa kokwantan ko ya ansa ko bai ansa ba to annabi ya ce kai mai wasa ne mai wargi ne Allah ma ba zai anshi addu'a ka ba yana cewa in za ku roƙi Allah ud'ullahu wa antum muqinuna bil ijaba in za ku roƙi Allah ku roƙi Allah kuna masu sakankancewa da cewa Allah fa ya ansa kawai sai dai jiran lokaci ko kuma Allah zai yi abin da ya so akan abin ka gani domin Allah bai amsa addu'a daga zuciyar mai rafkana mai wargi waye mai rafkana mai wargi ka kira Allah ka roƙi Allah amma kana taranto ko an anza ko ko ba anza ba to ka mai da Allah abin wasa ke Allah ce ku roƙe ni an amsa mu kuma ka roƙi Allah ka rika tunanin wai ko ya ansa ko bai ansa ba me ka mai da Allah din kenan kai ke wasa Allah baya wasa to innahu sami'un qarib innahu qaribun mujib Allah ka amsa mana نعم ما جمال قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهينا أن نعبد أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب الله أكبر تو annabi salihu ya kira mutanen shi ya lallashe su ya nuna musu abin da ya kamata su yi isar da sakon Allah me suka ce mashi su kalu sai suka ce ya salihu kai salihu ka ganka kad kunta fi na marjuwan qabla haza da ka kasance a cikin mu kai abun kauna ne kafin ka zo da wannan abun da ka zo da shi da mun ganka ka taso da hankali da da sanin ya kamata da natsuwa da amana kowa na son ka muna kaunar nan gaba ka zama wani babban shugaba a cikinmu amma ka hankalo da wannan abu da muna kaunar ka to amma yanzu fa yanzu ya zama abokin faɗa kenan in ban da abun ka atan hana anna abu da maya abu da aba'una yanzu ka zo ka hana mu mu rika bauta mu abin da iyayenmu da kakanninmu suka rika bauta ma kai salihu wa inna la lafi shakkin mimma tad'una ilayhi mu muna cikin kokonto daga abin da kake kiran nan namu zuwa gare shi muribin kuma kokonton mai tsanani mai jefawa cikin matsanancin shakka saboda haka to kuma ai kaga Allah subhanahu wataala ce in banda abin su abillahi shakku ya kamata a samu kokonto cikin samuwar Allah bai kamata ba wanda za ka san ne ba kai kai kanka ba ni ma ba ni ne ba ka san ba kai kai saman nan ba kai kai kasan nan ko baka ga wanda yayi ba ka tabbata ko ba akwai wanda yayi to an zo an ce maka wanda yayi wannan abun shine Allah kuma ya ce ka kade ta mai ka bauta mai akwai shakka ciki atullahi shakkun fadin samawati wal ardi sai kamata a samu shakka wato amma su dai sun ce suna shakka shakkan ma mai tsanani kuma kun ji annabi salihu da san da yana kasa in in kana so ka zauna lafiya da mutane ya za da yawa malamai ke faɗa da mutane inda za ka yi wa'azi ka ce a gyara abin ga to dole za ka faɗa da wasu wanda ba su san gaskiya kaga da wai ana kaunar shi ana ganin zai zama wani abu to amma kafin ya zo da cewa a bauta ma Allah shi kadai a kyala gumaka wannan al'ada ce ta dukkan bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ta kasance gare shi ko sanda ya taso a garin Makka tun yana yaro ba a gama yarinta irin tashi ba mai tsafta ya zama matashi ba a samu matashi mai tsaftar rayuwa da amana da halaye na kwarai kamar shi ba wanda mutanen maka da kansu suka yi saboda ganin mutunci da daraja da halayen kwarai suka samu al'amin har ma bayan ya zama babban mutum za a yi ginin kaba aka ba dora hajar aswad ana ta rigima dalilin zuwan shi ganin mutuncin shi da sanin ya kamata shi ko dattawa duk suka sallama mai aka zauna lafiya ba a yi rigima ba to amma tun ran da ya fara zuwa ya ce a waɗannan gumaka a daina bauta musu a koma ga Allah me ya faru ai daga nan ya zama kuma abokin gaba ko daga nan kuma an magana aminu wane ne an yadda aminin ne amma dai kuma aka sha daga nan aka sha ta dagar fada shi yasa lokacin da annabi jibril ya fara zuwa mashi sallallahu alaihi wa sallam da ya ya zo wajen warakatu bin naufal yana gaya mai cewa lallai wannan abin da ya zo wajen ka irin mala'ikan da ke zuwa wajen annabi Musa ne alaihi salam lallai na fahimci kai ne annabin ƙarshen zamani ya ce kai ina ma dai a ce ina da ƙuruciya ina raye kuma ina da lafiya lokacin da mutanenka za su fitar da kai daga garin nan da na taimake ka annabi sallallahu alaihi wasallam he mamaki yaga to a shi muhammadu al-amin a garin makka a ce wai wannan rana wai za a kore shi har ana tunanin ta ana nan da an taimake shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awa mukhriji yahum ce haba warka yanzu mutanen garin nan za su iya kora ta su in fita daga garin nan yace kwarai kuwa lam yati ahadun bi misli ma ma ma utita illa udiya ba wani wanda zai zo da irin abin da karo cikin mutanen sai an yi adawa da shi sai ya sha wahala sai an zilla udiya wa ukhrija haka aka saba yi annaba ce ku fita ku ban mana garin mutum da ba za ku yi irin abin da muke yi ba mun yarda da abin da kuke to kaga duk man yadda ake tama manzanni haka kowane manzo ayo zo haka ake mai su ma kafiran yadda suke gaya ma manzannin su haka kowane kafirai haka suke gaya ma manzannin su Allah ya kiyaye mu to shi yasa suka ce karkun da fina marjuwan kabla haza da muna kai abun kauna ne cikin mu amma tun daga zo kace a bar banna a dawo mu Allah shi kadai to yanzu kuma kauna ta yanke kenan Allah ya kiyaye mu suka ce ka hana mu abinda muke bauta ma abinda mu bauta ma abinda iyayenmu da kakanninmu suke bauta ma lalle muna cikin kokonto mai tsanani daga wannan abin da kake kira mu to shi mutum ya doge ya ce shi ba zai bar abinda iyayen shi da kakannin shi suke yi ba kar ku ji kafirai na yawan faɗin wannan wasu su yaudare ku da cewa to ai ku kun dogara iyaye abinda iyaye da kakanni ke yi a'a ba haka bane ana lura da abinda iyayen da kakanni ke yi menene in mai kyau ne to ka tsaya tsayin daka ka ce ni ba zan bar abinda iyaye na da kakanni na da malamai na suke yi ba in ka tabbatar mai kyau ne in ka faɗi haka ba kai irin na kafirai ba kana da abin koyi annabi yusuf alaihi salam haka ya ce haka ya ce lokacin yana kurkuku yana ta musu wa'azi yana kiransu zuwa ga Allah cewa inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wa tabatu millata aba'iya ni na bar addinin waɗanda ba su imani da Allah ba su imani da ranar ƙarshe ba su kafirai ne amma maimakon haka ni annabi Yusuf ke cewa ni na biye ma addinin iyayena da kakannina suwaye iyayen da kada Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub menene addinin nasu ma kana lana an nushrika billahi min shay'in mu ba mu zo mu ne muna tara ma Allah komai ba wajen bauta shi kadai muke bauta ma don ka tabbatar da haka me zai sa ka ce ka bar abin da iyayenka da kakanninka suke yi ka doge kuma annabi yaqub alaihi salam wa wasabi wannan irin kalma ta a tsaya abota mu Allah shi kare wa wasabi ya ibrahim banihi wa yaqub ko annabi ibrahim ya yi shi wasiya annabi yaqub ya maji kokin shi wasiya yana cewa ya bunayya ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta mu ne bayan tahiyata qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun me za ku ni abin damuwa ta shine wa za me za ku bauta mawa bayan na tayi annabi ibrahim ya ƴaƴan shi haka annabi yaqub ya ya jika shi ma ƴaƴan shi haka me za ku bauta mawa bayana suka ce kakka ji tsoron komai ai ko bayan baka mu ba za mu canza ba muna nan kan iyaye da kakanni na abudu ilahaka wa ilaha abaika za mu cika bauta ma abin bautarka da abin bautar iyayenka da kakanni ka gani iyayen da kakanni zuwa ne ne Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaquba ma ka ilahan wahidan ko abun bauta ne guda to saboda haka in ka tabbatar da abin da iyayenka da kakanninka suke yi tauhidin Allah ne bauta ma Allah ne shi kadai dacewa da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kada wani ya zo ya rudo ka cewa to ai ku irin na kahirai kahirai ma sun ce ma wajen za alaihi aba'ana eh ai mawajin na alai aba a nan akwai original akwai jabu ko ba haka ba in ka duba naka original ne da ke abun ka gada gam in ko jabu ne to watsar da shi yanzu wanda ya taso tun da iyayen shi maguzawa suna bautar tsumburbura da wacece da wacece ko ko wanda ya tunta iyayen shi ba su yadda da annabi muhammadu ba su kirista ne ko yahudawa ne ko suna bautar itatuwa ko suna bautar duwatsu wannan ai kaga shine zaka kawo ma maganar cewa kada ya biye makafirai su ce ballan ta biyu ma wajen na alai a ba ana ko amma wanda zai ce Allah ɗaya ne annabi ne shugabana manzona alqur'ani muke karantawa sallah muke azumi muke zakka muke hajji muke gashi da sauran ayyuka na musulunci ko mutum ya zo ya ce wai kamar abin da iyayen kake yi magana banza ke da zai maka ka watsa mai da kayan shi Allah ya kiyaye أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير الله أكبر to da suka ce ma annabi salih haka alaihi salam sai ya ce kala ya komi ko eh a ra'aitum ya ce ya ku mutane na yanzu kuna gani abin da nake kiran ku akai a ra'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi yanzu in ya kasance in na kasance ina kan hujja daga ubangiji na ta gaskiya wa atani minhu rahmatan kuma Allah ne ya bani rahama daga wajen shi ba na ya dauke ni ya maida ni annabi shi ya bani sako in kawo muku kuma na kawo muku din sai kuma kuka ki karba kamar yansurni min Allah in asaitu yanzu wa kuke ganin zai iya taimako na ya kare ni daga azaba Allah in asaitu in har na saba ma Allah akan abin da ya aiko ni bayan ya zaɓe ni ya bani rahama daga wajen shi kuma ina kan hujja ta gaskiya daga wajen shi to in na saba mashi wa kuke ganin zai taimake ni ya kare daga azabar shi ai babu ko fama ta ziduna ni ghaira tahsir kuma ko in na biye maku na bar saƙon Allah ba za ku iya ƙara min komai ba ghaira tahsir in ba bata da taɗewa ba saboda haka dole ina nan kan na Allah ina kiran ku kuma ku zo ku bi ku watsar da abin da kuke yi wanda ba na Allah ba na'am ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب الله أكبر to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi salihu bayan ya gaya musu sun gare cewa ba zai iya barin abin da yake yi ba yana nan kuma tsaye a kan kiransu sai sun bari sai suka ce mashi to abinda muke so in kana so mu yadda Allah ne ya aiko ka kuma da gaske ne kaga ga dutse can wancan dutsen yayi naƙuda kamar yadda mace za ta haihu mu ga taguwa raƙuma ta hito in raƙumar ta hito kuma ita raƙumar ta kenan ta haihu mai ciki to in kai haka za mu bi kamar san Allah ne ya aiko ka dan sako da izgili wannan kadai kuke so wannan ka san shi ka so kafirai masu musu suna ganin sun kirkiro wani abu ne wanda ba zai yiwu ba to shi ko menene ke da wahala gurin Allah me ba zai yiwu ba annabi salihu shikenan ya roki Allah ga abin da mutane na suke so Allah kai musu ko sa yi imani nan da nan dutse ya yi motsi taguwa ta hito raƙuma kenan nan ce taguwa ta hito da ciki ta haihi ɗata ki a nan lita to gashi sai mai kuma sai imani sai kuma aka iya yin imani ba imanin ba ce to yanzu shine wannan aya qala hazihi naqatul lahi ko lakum aya qala ya qaumi ce to ya ku mutane na kun nemi a kawo muku taguwa ga ta ga ɗanta hazihi na katula wannan taguwa Allah ce kun ga dai ba raƙumar wani ta haihe ta ba daga Allah ta zo kuma ku kuka nema to ga yanan taguwa Allah ce lakum aya aya ce gare ku kuma ku kuka ce a kawo ga ta nan to ko ba ku imanin ba dai akwai sharaɗi wanda in kun kiyaye za ku zauna lafiya ku ka ce ta zo amma ga ta nan ba ku yi imanin ba da ta zo amma ga sharuɗa in kun kiyaye za ku zauna lafiya fadaruha ta kulfi ardillah ku rabu da ita ta ci ta sha a ƙasa Allah kan wanda ya dame ta wala ta masu bi su'in kada ku shafe ta da wani mugun abu kan wani ya ce zai buge ta ko zai kyare ta ko zai kore ta ku rabu da ita fa in kuka shafe ta da wani mugun abu fa ya kula kuma azabun qaribun azaba fa za ta kama ku ba kusanci azaba kusa kusa ba da dadewa ba in kuka yi mata wani mugun abu kuma ga ma wata gara basa kamar yadda shu'ara ta faɗi qala hadhihi naqatul laha shirbun walakun shirbu yawmin ma'lum wata taguwa ce ga ta nan tunda kun nema ta zo to amma in kun kiyaye akwai rijiya inda mutanen al'umma garin nan suke amfani ɗiban ruwa ita ke ba ruwan garin ruwa sai aka ce to wannan taguwa za ta rika bin gida-gida tana ba da nono kullum gari ya waye za ta zo kwa gidanka ta tsaya ka tatsi nono iya bukatarka sai ya ishe ka ta wuce gidan makocinka shi ma ta isa ya karasa shi ma ta isa har ta game gari baki da to amma rijiyar da ke ba garin ruwa in yau ruwa in za a ɗebi ruwa yau kowa ya ɗiba har da na gobe gobe ita za ta sha ruwa ba mai taɓawa kan wanda ya taɓa laha shirbun wala kun shirbu yawmin ma'lum tana da ranar sha ko kuma kuna da ranar sha sananniya radda za ta sha kan wani ya taba ruwa radda za ku sha kuma ita ba za ta sha ba amma za ta bi gida gida kowa ta bashi nonon da zai ishe shi to haka aka in kun kiyaye ku zauna lafiya to haka aka ci gaba da yi aka ci gaba da yi kila ko sun fara kwatantawa kuma daga baya abin ya buwaya wasu yan iska takadarai wa kana fil madinati tis'atu rahadin yubsiruna fil ardi wa la yuslihun akwai wasu mutane tara wasu yan iskan gari guda tara a cikin gari wasu area boy area boy za mu ce ko yan sara suka ne ko yan kalara ne ko yan ta'adda ne duk dai ko yan daba duk dai ba yadda ba a cewa ko haka alkurani da kana filmar filmar ne tis'atar rahadin akwai wasu mutane tara yan iskan gari yusuf na fil ardi wala yuslihu suna banna a bayan kasa ba sa gyara qalu taqasamu billahi suka rantsa da Allah lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwaliyi ma shaytan wa laka ahli inna la sadiqun suka rantsa za su je su kashe taguwar su kashe salihun ma su ce kuma ba su san yadda aka yi ba su yi ta'addanci cikin dare to a takaice dai su suka yi ta shawaran wannan taguwar dabba kawai ta zo ta hana mutane ɗiban ruwa da kaza kaza wai a ce kana da bukata ba za ka ɗiba ba sai dabba ce za ta sha kai da Allah ku kyale ta to zo na yan iskar suka yi suka ce su da za su inda za a ba su haɗin kai za a kashe ta abu shikenan suka haɗa tum ɗinsu na cewa eh sun yi dan su je su kashe ta aka samu babban takadarin cikin su ina jin shine shugaban dabar eh kamar yadda Allah ya zamba asa ashqaha qudaru bin qudaru ne qudaru bin salih sunan shi shine ya dau nauyin abu ya ce tun in dai duk kun yadda kun ba ni dama kun goyi ba ni zan je in kashe to ya dau mukami je ya sassare ta ya kashe ta kaga ya wuce mata masu habi su in go amma kashe ta din gurungum kenan to shine alqur'ani yake cewa fa aka ruwa
فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام نعم ذلك وعد غير مكذوب Allahu akbar to shi kenan da suka kashe ta da jagoranci shi kudaru bin salibin wanda Allah ya ce mai ashqaha ashqal qaumi da suka sare ta shi dan nata sai ya kuka ɗaya biyu uku sai ya ruga dutsen nan da uwar shi ta fito dutse ya bude ɗaya ya shige shi kenan ya bace shi ma aka je aka ce ma annabi salihu to taguwar taka ba ma mugu abu an kashe ta an yanyanka nama an yi watan da shi an cinye sai me kuma za ka iya yi taguwar taka da kake kirari da ita an kashe ta an an yi ginsamin nama an cinye sai me ya ce to daga nan me ya faru ina ɗan aka ce ai ɗan tun da ya kuka ɗaya biyu uku ya tahi ya shige dutse ba a gan shi ba ya ce to kun ga wannan kukan da ya guda uku notice ne Allah ya baku kwana uku kwana uku za a gama da ku da wannan kukan da ya ɗaya biyu uku kwana uku Allah ya baku notice zai hallaka ku a gani fa aqaruha suka kashe ta ko fa qala annabi salihu da ya bincika aka ce haka yace fa qala sai yace tamatta'u fi darikum salatata ayyami Allah ya baku notice ku je ku ji daɗi cikin gidajen ku kwana uku nan da kwana uku shekantakar da mutum zai je ya je ya yi eh amma in kwana uku suka kare to za a gama da ku tamatta bi darku salatu ayyamin zalika wa'adun ghairu makzub wannan alkawari ne na Allah wanda ba abun karyatawa ba haka yake kawai iyakar rayuwar ku nan gaba da jin daɗin ku na duniya kwana uku daga kwana uku an Allah zai gama da ku to kuma yace ga alama yau laraba a lokacin da aka yi abu ce gobe alhamis fuskar ku za ta koma wani yalo yalo jibi juma'a fuskar ku za ta koma ja sahiya asabar fuskar ku za ta baki irin daren lahadi sauran na an gama da kabin da ya faru ke tamatta obi jarikun sararsa a yau zalika wa'adun ghairu makazubin na'am فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز الله أكبر to Allah subhanahu wa ta'ala ce haka ta kasance falamma jaa amruna yayin da al'amarin namu ya zo na kawo azaba kwana uku ta kare za a sauka musu da bala'i نجينا صالحا sai muka tsayratar da annabi salihu alaihi salam wallazina amanu ma'ahu da wanda duk suka yi imani da shi su bata shahe su ba bi rahmatin minna da rahman mu ma'ana saboda imanin da muka ba su da yadda da abin da muka aiko annabi salihu da shi to mun tsayratar da su su ba abin da ya shafe su a gani wa min khizyi yawma idhin muka tsayar da annabi muka tsayar da annabi salihu da wanda suka imani da shi min khizyi yawma idhin daga kunyata da kaskancin wannan rana ko kuma hafu riwayan hafu shi kuma sai shi da idafa wa min khizyi yawmi yawmi idhin yawmi idhin haka hafu yace warki ko yace yawma idhin kawai ya bar shi a zarafin shi shi kuma sai ya mai da shi ya mai idafa wato muka tsere da su daga kunyata da kaskancin wannan rana din inna rabbaka huwal qawiyyul aziz ba lalle ubangiji ka huwal qawiy shine mai karfi mai karfin iko al aziz ko mabuwayi gagarare wanda abin da ya ba wanda ya zai ture subhanahu wa ta'ala to wa akhadha alladhina wa akhadha alladhina zalamu sayhatu fa asbaru fi diyarihim jathimin Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ce to an sai da annabi Salihu alaihi salam da waɗanda suka yi imani saboda imanin da Allah ya ba su bi rahmatin minna to su kafirai fa wanda suka yi ta fada da annabi Salihu suna ƙaryata sakon Allah wa akhadha alladhina zalamu sayhatu wata irin tsawa ta mala'ika ta kama wanda suka yi zalunci wanda suka kafirce ma Allah fa asbahu fi diyarihim jasimiyin sai suka waye gari duk suna durƙusan su ma'ana matattu fi diyarihim a cikin gidajensu shike na an yi an gama da Allah ya tashi Allah kasu su ba iska aka turo irin ta adawa ba ba wasu mala'iku aka zo da makamai suka kama su da yaƙi ba a'a habawa ne su ai kawai Allah ta yi mala'ika jibril ya taka musu tsawa kai makiya Allah shikenan an gama kai sai hake nan tsawa mai ƙarfi kamar yadda yanzu ka saura da ko da damuna idan aka yi wata irin tsawa din nan in aka yi mai ƙarfi in bacci kake sai ka farka in a farke kake ma ka ji wani girgiza ka ji ɗaki na wani girgiza haka ba hata azaba ba ce cikin rahama ta go sai na da zama aka ce mala'ika yayi ta dama ta azaba ce da mala'ika ya daka matsa kai makiya Allah habba ga ƙarfin tsawo ga wata girgizar ƙasa zalzala haba nan da nan kan kace mai duka sun duk sun mace an gama da tsawa ta mala'ika ba duka ya ba ba jeho wani abu ya ba kawai tsawa ƙasar ta kama girgiza da ƙarfin tsawon nan da girgizar nan duk suka mace ka gani to Allah ai ba abun wasa bane to ashe kenan kaga matsayi matsayi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi saboda darajar shi da yadda Allah ke girmama shi shi da mutanen suka dame ba ta aka malaka zo ya tsawa ba ba aikin mala'iku za a yi ba mala'ikun Allah ya ce ya turo dubu ɗari uku ya ƙaro wani suka zama dubu biyar su zo su zama mutane su ɗau takobi su sa rawani su kama da sahabban annabi su shiga su taya annabi yaƙi don a nuna masa annabi shine komai shine shugaban komai da kowa amma ka ji inda Allah ya so yan shawa da kahirai duka gudanar ne ko ba ba jibri da wani karamin mala'ika ba an ce kai da ka musu tsawa ba shi kenan ba to amma aka haka an yi irin na sauran kenan shi ko annabi daban ne ya ka ce a ku mala'ikun bi albin min rabala aka kawo dubu aka karo dubu biyu suka zama dubu uku aka karo dubu biyu suka zama dubu biyar suka taru suna taya annabi yaƙi ba aikin mala'ika za a yi ba aiki za a irin na annabi da sahabban shi kuma a taimaki annabi mala'ika ya sauka daga aikin shi irin na mala'ika ya zo ya aiki irin na sahabban annabi da yawa sahabban annabi ranar bazar sun ce he ka daga takobi ka tunkari wani kahiri kan kasara he kaga kan ya haɗi ta wani mala'ikan ya riga ka to wannan takrimi ne da ta'azimi da ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake mai ba wai dan wai mala'iku sun za su su ta wahala yaki bane yawa da Allah ya so sai ya musu irin wannan sai kai jibril ai musu wancan makiyan ai musu tsawa kai kenan an gama haka aka yi haka aka yi samudawa duk karhin dan nasu da gine-ginen nasu da ko daka tsawa duk sun mutu Allah ka kara mana imani ba zo bi diyarin jasimin ka Allah ya gano ka Allah ya gano fiha ala inna samudan kafaru rabbahum ala bu'dan li samud Allahu akbar Allah kiyaye mu Allah subhanahu wa ta'ala ce ka Allah ya gano fiha daga wannan tsawar he ga duk sun mutu ka Allah ya gano fiha kamar ba su taba zama a garin ba shi kenan an yi an gama an gama da su yanzu sai dai kana son ganin tarihin su ka tahi suna nan gidajen nan nasu da Allah ya wata tuna min aljibal buyutan farihin yana nan ka gani tattakin min suhul ya qusura wa tani sunan jibal buyutan na duwatsun suna nan kaga katon dutse amma ga kyaure haka kamar ni ga kyauren akai a da an cire kyauren gida ne ciki cikin dutsen da dakuna da suturin da komai irin yadda ake shirya gida a fili sassaƙe dutsen aka yi aka sassaƙe aka kwarkware shi aka yi gida kamar tsutsa to amma da Allah ya tahiyar da su ba kawa ta Allah mai garafiya Allah ce ala budan li samuda ko ala inna samudan kafaru rabbahum irwar shi kenan haka yace inna samudan yayi shi da tanwini in ko kun duba hafsu shi kuma sai ala inna samuda kawai bai yi tanwinin ba sai ya daure sai ya sukuni kan alif ya daure yace inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud shi ko hafsu sai ce warji sai ce ala ala inna samudan kafaru rabbahum ku saurara ku ji Allah subhanahu wataala su fa samudawa abinda Allah ya musu ya musu haka ya sa aka daka musu tsawa duk suka mutu kafaru rabbahum sun kafirce ma ubangijinsu shi yasa Allah ya hallaka su wanda suka yi imani ba ga an tsailatar da su tare da annabi salihu ba to ashe yin imani tsira yake kawowa kafirce ma Allah hallaka yake kawowa tun daga duniya kafin aje azabar lahira Allah ya kiyaye mu da kafirce ala bu'udan li samud Allah ta saurara ku ji bu'udan li samud nisanta daga azaba ya tabbata ga samudawa ya tabbata ga samudawa kamar yadda yin tabbata ga muta bu'udan li abi qaumi hud nisanta daga rahama Allah ya tabbata ga adawa mutanen annabi hudu to ga ta ma ta ƙara tabbata ga samudawa mutanen annabi salihu adawa na biyu to Allah kiyaye mu a to ina jin nan gaba ai sai alzakar da Ali Ibrahim Haifu to yanzu nan gaba isa annabi Ibrahim za mu shiga babban gida za a shiga babban gida gidan annabta gidan manzanci gidan rahama gidan gidan gidan gidan itaciya annabta baki daya gidan uban annabawa da manzanni gidan annabi Ibrahim alaihi salam to wannan babban gidan ai kila ko mu shige shi ko da yanzu ga lokacin dan farawa kadai za mu yi ko to to a fara ko to mu je bismillah ma wa laqad ja'at rusuna ibrahima bil bushri qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ibnin halim Allahu akbar to nan Allah subhanahu wata'ala akwai annabi lutu alaihi salam shi annabi lutu ɗa ne gun annabi ibrahim ɗan ammi shi ne ɗan ɗan uwan shi ne kuma almajirin shi ne a hannun ya yi imani da annabi ibrahim annabi ibrahim ya rike shi ya karantar da shi daga ƙarshe sai shi ma Allah ya maya bashi manzanci sai ya tura shi nashi birnin daban to yana can yana ta gwagwarmaya da mutanen shi kafirai makiya Allah wanda suka haifar da aikin liwaɗi a duniya to tura ta kai bango Allah ya turo mala'iku za a je a hallakar da mutanen annabi lodo saboda fasadinsu ya kai inda ya kai to amma mala'iku da Allah ya turo su sai suka biyo ziyara aiki gidan annabi ibrahim alaihi salam a inda annabi ibrahim yake suka biyo ziyara ziyara suka kawo ma annabi ibrahim ba ba nan za a yi aikin ba karshe kuma aka kawo mai aka yi mai bushara da aka kawo mai ziyara matar shi ta murna da ziyara sai aka musu bushara da samun ya'ya da jikoki to shi yasa nan ba ku ji Allah ya ce mun aika annabi Ibrahim zuwa ga mutanen shi a'a ba da wannan su yake kamar wai la samu da akamu salam wai la adin akamu huda ka gani ba ba ba ai haka wala kad arsalna nuha ila qaumi duk ba a zo da wannan aka ce wala kad ja'a rusuluna ibrahima bil bushra shi annabi Ibrahim an go kawo mai ziyara ne ba aiki aka zo wajen shi ba amma aikin yana Allah da alaka da shi saboda dan shi ne wanda yake gwagwarmaya da wasu kafiran za a je a kai ma ɗauki a halakar da su shi kuma a tsayar da shi da masu imani to shi ne Allah ya ce wala kaji an rasulullah ibrahim bil bushra hakika manzanninmu sun zo ma annabi ibrahim da bushara an ce malaka jibril ne mika'ilu israfilu a wata ruwaya kuma an ce mala'iku ne ma da yawa bayan waɗannan ne amma dai waɗannan ko da yawa su ne shugabanni sun zo ma annabi ibrahim da bushara kalu salama da suka zo suka ce sai suka yi mai sallama a takaice kenan suka ce mai suka yi annabi ibrahim sallama qala salam ya maida musu da sallama annabi ibrahim alaihi salam ya maida musu da sallama wanda alaka yake ta Allah yana ta fa ayyuki ahsana minha salaman ai sallamna ilayka salaman kenan shi kuma ce salamun amincin ya tabbata gare ku baki to shi kenan tunda baki ne shi annabi ibrahim yana daga cikin ɗabi'ar shi girmama baki da saukan baki da san baki annabi ibrahim alaihi salam san baki sauke baki girmama baki al'ada ce ta mutanen kirki bayan allah to wannan halin annabi ibrahim kenan alaihi salam yana sauke su ya ga manyan mutane famala bisa bai daɗe ba nan da nan an ja a bi ijilin hanizin sai ya gabata ya zo musu da wani ɗan maraƙi kafaffe an gaje shi tsaf na tarbar baki ya ji musu tarbar baki me zai nuna maka wannan ba fakiri ba ne annabi ibrahim eh kada ka ga duk mawadaci ka gari ga wai kai mai kuɗi shi ba ruwan shi da Allah a'a manzannin Allah gagga akwai mawadata ba wai fakiranci ne wani abu ba wadata ce wani abu ba tsaya ma Allah shi ne wani abu yanzu wanda ko yanzu a zamanin da namu wanda za a ce daga yin baki sai ga wasu gasassun kaji yaya ai ka san yana dan gani ko balle a ce kafafan raguna to nan ba rago ba a a sa dan sa maraki gyararre sai ci kawai ba a daɗe ba kuma suna sauka sai ga sai ga shi an gabatar musu yato ala ta kulun ku ci baya baki ku ci mana to kuma an zabi ilin haniyat na فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف ايوه إنا أرسلنا إلى قوم لوط Allahu akbar annabi ibrahim a wata wata kin- a wani gun wata sura annabi annabi ibrahim ce ala ta'kulu ku ci mana bayan Allah baki ga dan abin tabawa nan an gabatar muku na gani a wata kissa sai suka kalli juna suka ce ai mu ba mu cin abinci sai an biya mu sai sai sai an biya mu sai da kuɗin biya nawa za a biya mu yace akwai kuɗin da za a biya ku da shi suka ce me za a ba mu yace ai kudin biyan shi wannan abinci in za ku ci ku ce bismillah ku ambaci Allah in kun gama ku ce alhamdulillah shine kudin wannan Jibril ya kalli sauran ya ce ka wannan mutumin ya cancanta Allah ya rike shi khalila shi bai san kun ba dai Allah shi dai a ce Allah dai ambaci Allah dai to annabi Ibrahim ya yi su ci ya ga dai suna kallon juna sai ya ga alamar kai waɗannan ba mutane ba ne ya ga ya ya ɗago ka gani Eh, ya ce me kwaran mara ya aiki abu lati su yayin da ya ga hannuwansu sun ƙi kaiwa wajen abincin da suna ta kallon juna ana ta fira na kira to sai fa yayin inkarin al'amarin su cewa a to wannan ai ba mutane bane to me ya kawo su me ya kawo su wa auja saminu khifa sai ya dan boye tsoro a zuciyar shi ya ji tsoron a to wannan mala'iku haka da wannan siga me ya kawo su ko wata azaba ce za a sauka to su kuma bai ce komi ba a zuciyar shi ya boye to su kuma sun gane kalu suka ce la ta haf haba ibrahim kakka ji tsoro mu din mu ne amma ba komai ba nan muka zo ba nan ziyara muka zo inna arsalna ila qaumi lut an aike mu ne mu yi aiki wajen mutanen annabi lut nan ziyara kawai muka kawo muka inna arsalna ila qaumi lut an aike mu ne wajen mutanen annabi lut can za a yi aiki ba nan ba to na وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب to a wamra'atu qa'imatun matar annabi ibrahim tana tsaye guri da dama ita ka san mata ita ke kaiwa da kuma a dan kawo musu ruwa a dan kawo musu kaza inda bakin masu cin abinci ne ko sai ta ji an ce za a halakar da mutanen annabi lutu fa dhahikat sai ta yi dariya saboda murna za a halakar da makiya Allah ko kuma a'a fa dhahikat sai haila ta zo mata wato saboda murnar za a halakar da makiya Allah tsananin murnar sai sa har haila ta zo mata da akwai wannan malamai na fassarawa da wannan imam al-qurtubi dai ya kawo waɗannan yana daga cikin alugance yana daga cikin ma'anar lugan aka ce mace dhahikat ta yi haila kenan ko kuma dhahikat ta yi dariya dai lugan na ɗauka So, saboda haka ko daidai da ta yi dariya ko kuma a dariyar da ta yi saboda murna har ta sa mata haila ta zo mata alhali ko shekarar ta casa'in da tara ba ta taba kuma haihuwa ba fa bashar na habi isa ha to saboda wannan jin daɗin da sai da jin daɗin da sai sai farin ciki za a hallakar da makiya Allah Allah ji bashar na habi isa haka sai muka ce muka yi mata bishara da isa haka to ai mata bishara za ta haihi da sunan shi ma isa haka kai ba shi ba min wara isa haka yaqub bayan ma isa haka shi isa hakan da ne to shi zai girma har ya haifi yaqub isa hakan zai haifi da yaqub kuma ita za ta rayu ta ga isa hakan ta ga yaqub bayan shekarta 20 da ɗari ba ɗaya domin isa yaqubu dan isa haka ne su annabi yusuf kuma da sauran annaba nan guda gidaje goma sha biyu nan da ƴaƴan yaqub ne to da aka yi mata bishara aya ɗaya قالت يا ويلتي آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب
to ga lokaci ya dan tawo mai shi yasa da na ce ba sai mun shiga kinsa ba saboda tana da ta amma dai ba komai an dan fara gobe za a ci gaba قالت يا ويلتى آلد وأنا أجوز وهذا بألي شيخا إن هذا لشيء عجيب تتي يا ويلتى كيتونا ko kuma inda irin matan mu ce na bani abin kalma ce ta mamaki kai na bani inda matan mu ne na Hausa a haka za su ce ko kai na na bani ni kai na din nan ko kuma kai so na a alidu yanzu ni zan haihu shekara tasa'in da tara ban taɓa haihuwa ba wa haza ba ali shekan ga kuma an ga kuma an gwanna shi ma dattijo shekara shi ɗari da ishirin bai taɓa haihu bai haihu ba yanzu a ce zan haihu inna haza la shay'un ajibu kawai wannan ko abun mamaki ne babba mala'iku suka ce a ta'azabi na min amrin kina maki al'amarin Allah nan da na aka mai da ita yarinya dan ya ta ciki ta haifi annabi ta haka to me ke da wuya gurin Allah Allah ka kara mana imani sai gobe a ci gaba da wannan kissa da insha Allah Allah ya mana muwafaka to ga Ramadan mun shigo Allah albarkar Ramadan ka yaya mana dukkan damuwoyi Allah ka ba mu wayewa da walwala to har yau dai muna kira ga gwamnatin ƙasar nan shugaban ƙasa da gwamnoni baki ɗaya a duba halin da al'umma ƙasar nan ke ciki ana ta kuka wayo wayo tsada al'amura wahalar rayuwa mun san Allah ke komai amma Allah ya danka wasu abubuwa hannun wasu kuma Allah yana sanya sab abubuwa da asbabu ma'ana dalilan da ke sa abu ya faru mun san duk tsananin nan da ake ciki da bai zo ba sanda ba a ɗauke tallafin betur ba ko ba haka ba masu tunani irin na bature da masu biye ma masu kashe kasashen kasashen musulmi da sauran ƙananan kasashe tuntuni suna taba gwamnati shawara a janye tallafi a janye tallafi a wai wasu 'yan tsiraru ke cin tallafi a da haka ake ce talakawa to ta muke hakan ne to an yaudari gwamnati ko kuma gwamnati tana sani dai ta cire wannan tallafi yanzu kowane talaka ashe ya gane cewa ashe tallafin nan na mai har dan manjan da za ka saya ka sa miyar gidanka ashe tallafin na shiga ciki yanzu kowa ya gane saboda da na ɗari biyu sai ya ishe ka in kai talaka ne yanzu ko ka sai na wajen naira dubu kaga ai zance ya nisa an cire ma tallafin manja an cire ma tallafin man gyaɗa an cire ma tallafin magi an cire ma tallafin masara an cire ma tallafin shinkafa to shinkafa azumin bana kan ma ai sai wani da wani ko to mu abin da muke kira ga gwamnati tun da dai an gane cewa cire tallafin nan ya kawo bala'i kasan nan to a maida a maida a nemi wata hanyar kuma komai ya zama yana neman ya gagari a 'yan ƙasa man nan muke da shi mu Allah ya ba maimakon ma mu rika yin shi kyauta ko kuma da wata irin arhatatar ƙasa su tura zo su zaya da tsadaman ba nasu ai ba nasu ba ne su ba nasu ga yanar muna shiga sha saye da tsada ba ka gani ba ga yanar yanzu so ake a tunanin wato ake abin da talakawa ke nomawa masara dawa waye sun yi tsada sun yi tsada su faɗi su faɗi ana cewa za a balla su to ai menene ko to in an balla su to an tursasa ma talakawa da masu sai da amfanin gonansu to sauran kayan da kamfanoni ke yi kuma wa zai tursa su su arhanta su eh in an yi haka wa aka cuta ke to kaga ba adalci kenan ta saboda haka shin tallahin nan ne da aka cire dai yan najeriya dai da manya da ƙanana ba su murna da shi saboda haka in dai gwamnati na so dan mutane take yi kuma tana tausayin mutanenta kuma tana so ta kyautata ma mutanenta to ta mai da tallafi kun kudin take so ta nema ta wata hanya ai gwamnatin kasar nan ko da noma ta zo ta bunƙasa noma ya ishi ya rike kasar nan da can ba noma ke rike da kasar ba ba da noma aka tono fetur din ba ga ma'adanai duk muna da su duk an banzatar da su an banzatar da noma sai dai irin na talakawa mai wahala gwamnati hankalin ta ya dawo an lalata kamfanoni ga abin da ya kamata a ce an mai kamfanonin da za a rika sarrafa ana fitar da waje ana fitarwa waje ƙasa na samun amfani duk an banzatar da su ne da talakawa su ci su riɓe su zidda bai da amfani komai ba wani kamfani ba gyarawa wanda kasashen duniya ba haka suke yi ba ka je kasashen duniya ga gwaba ta kwalba kamar lemu ga mangoro na gwangwani ga kankan duk abin da kake so ma tsantsai akwai shi me ba mu da shi nan kafin to mu ba wani kyara sai dai kawai in lokaci yayi wanda ya nuna a sha a sha wanda ya ribe ya ribe a zudda waɗannan abubuwan duk ana gyara su ba arzikin kasa bane sai a zo da ya kudura ma mutane da kuɗin fetur to a dai mai da tallafi in dai san ana san talakawa ana san a launa lahiya dan abubuwa su da gyaru kuma sauran abin da gwamnati ke so ta hanyoyi na nan da yawa wanda gwamnati za ta samu kuɗi dan dai an shantake ne kawai sai fetur a ci a huce to kowa ya gane ci hucen akwai matsala to gwamnati kina ji mutanen gwamnati kuna ji ku ba ta shawara ta mai da tallahi ta tallahi talakawa mun gane ba yan tsiraru ke cinyewa ba mu ke cinye abinmu a maida mana abinmu mu ci Allah ka yi mana muwafaka Allah ka kyauta halayenmu ka gafarta zunubanmu ka amshi ayyukanmu ka sanya mu cikin bayan ka da kake yanta a wannan a wannan wata mai albarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya waɗanda suka addabi ƙasar nan suka hana mu zaman lafiya da na daji da na cikin gari Allah ka ba su haƙuri da kanka ka shirya da zukatan su ka kame hannuwansu ka sa su bari su zauna lahiya mu ma mu zauna lafiya yau don ba a zauna lahiya ba su ma ba za su zauna lahiya ba to Allah ka ba su haƙuri da kanka ka kama hannuwansu ka shirya da zukatan su su daina ta'addanci su daina kashe mutane su daina kama mutane a zauna lafiya a cikin samu ci gaban rayuwa alfarman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك عبدك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم